نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan kwanan wata yau sha biyu ga watan jumada al-akhira shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma yayi daidai da 25 ga watan sha biyu shekara ta 2023 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na wiqayatul insan min al-jinni wash shaitan wallafar sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala amin yawwa idan ba a manta ba wancan sati da gabata mun tsaya ne akan a nukuta ta 20 daidai shine kiyaye harshe game da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe wanda malam yi mana dogon bayani game da abin da ke da alaka da wannan za mu tashi abu na 21 hibdul lisani anil halif bi ghairillah shine kiyaye harshe daga rantsuwa da wani Allah ɗan uwa shi ma wannan na ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da ya kamata a ce mun kiyaye harshenmu daga zakke masa rantsuwa da wani Allah malai ce an ibn umar radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa yarda na ai don mun gama na malam wasu ina jin kudu satin da ya wuce mun yi nan gaba daya don mun gama abin da ya shafi kiɗa kiɗa kiɗa da wani amma mun ɗan yi takaitaccen bayani bayan gama babin gaba daya ko yawwa in za a iya tuna amma babin duka mun yi shi magana imam malik ce wannan kaga mun yi magana imam abu hanifa ko mun yi ta malik mun yi ta shafi'i ko mun yi ta imam ahmad dan hanbal bayan ta mamakon mun karanta wasu hadisa yawwa mun gama babin insha Allah ta'ala أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة أن نفس إرادة أمن تسكارة تبتع أغريشي يتي من كان حالفا wanda duk ya kasance zai yi rantsuwa falyahlif billahi ya rantsi da Allah aw liyasmut ko ya ja bakin sa ya shiru wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa anhu radiyallahu anhu wannan hadisi shi ma an karbo shi daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من زمان الله إرادة أمن تسأرة تبتع أغريشي من حلف بغير الله وند دوك يرنسي دوان الله فقد كفر النبي إرادة أمن تسأرة تبتع أغريشي يا كفرت أو الشرك حكم يا شركة وانا حديث شيما إمام الترمذي يا بتدشي إمام أحمد أتكي مسند إمام الحاكم أتكي مستدرك ناسا hakanan imam zahabi ya inganta shi malam albani shi ma kuma ya jaddada ingantawar da malam zahabi da imam al-hakim suka yi gaba da hadisi ne ingantacce annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ce wanda duk ya rantse da wani Allah ya yi shirka sai dai malamai suka ce karamar shirka ce ba babbar shirka mai fitar da mutum daga addinin musulunci ba kaga kamar dai da muka sha bayani a baya da karamar shirka da babbar shirka dukkaninsu lallai ne mutum diyar da za a yi ga ya guje musu don duk abin da ka ji an kira shi da shirka ba karamin abu bane don shirka shine ka haɗa Allah subhanahu wata'ala da wani to wannan haƙƙin Allah ne rantsuwa haƙƙi ne na Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai babu wanda ya cancanta babu wanda ya isa ka yi rantsuwa da shi idan ba Allah ba so da ka duk lokacin da ka yi rantsuwa da wani Allah to ka ɗauki haƙƙin Allah maɗaukin sarki ka ba wani kaga wannan shirka ce ko da bata kai babbar shirka ba dai akwai matsala don malami suka ce ƙaramar shirka di yadda ta kasance mahama ta kunu di yadda ta kasance to laifinta da girman matsalata ya fi babban laifi duk abin da zaka ji an ce masa babban laifi wannan kabira ce daga cikin kaba'ir to karamar shirka ta fi shi ta fi shi girma kaga akwai matsala kenan to shi sai wa ba a yin rantsuwa da kowa sai da Allah subhanahu wata'ala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya jaddada wa sahabbai wannan a gurare da dama duk mutumin da yake so ya rantsuwa to ya rantse da Allah idan har rantsuwar ta zama masa dole sai ya rantse da Allah idan kuma ta zama masa dole ba to kawai sai ya magana sa haka ba sai ya yi rantsuwa ba Allah subhanahu wataala ya samu dace abu na 21 hibdul lisani anil halifi bi millatin ghairil islam shine kiyaye harshe game da rantsuwa da wani addini ba addinin musulunci ba kamar yadda zaka ji wasu suna rantsuwa mutum yace in abu kaza ba haka bane kafiri yake hana yi aiko kaga wannan ba daidai bane dan uwa haramun eh haramun ne ka rika jingina kanka da wani ka ce mutum mutum yace kafiri yake ko kuma kamar yadda larabawa suke mutum zai ce idan abu kaza ba haka bane ba yahude ne shi ko ba nasare ne shi kaga da dai duk kore kansa ne daga me daga asalin addininsa da musulunci to shi ma wannan duk ba daidai bane addinin musulunci ya hana shi mala yace kamar ya halifu bi ayyan muta yahudiya kamar mutun yayin rantsuwa cewa idan abin da ya faɗa ba haka bane to ya mutu ba yahudi aw nasraniyan ko ya mutu a matsayin ba nasari kirista kenan aw kafiran ko mutun ya mutu a matsayin kafiri shi ne kamar misalin da muka bayar mutum ya ce abu kaza ba haka ba haka bane kafir yake aw majusiyan ko mutum ya mutu a matsayin ba majusi aw ala ghairil millati ko kuma akan ya mutu akan ma abinda ba addini ba kwata kwata ya mutu akan maguzanci kenan shi ba shi ma da wani addinin da yake bi malai ce aw ma sha ba zalika ko abinda yake kama da haka duk wannan ba daidai bane sai mutum ya kokari ya guje shi فأن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه أن كربو دغ صحابي ثابت دان ضحاك الله يقار مسير دا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال تبت أغريشي من حلف على ملتي النبي ce duk wanda ya rantsuwa akan wani addini da wani addini ghairil islami wanda ba addinin musulunci ba kaziban kuma ƙarya yake akan rantsuwan nan tasa to fa huwa kama kala annabi ya ce to ya zama kamar yadda ya faɗa sai wannan magana ce mai haɗari sosai fahuwa kama ƙalan nan tana da haɗari ma'ana idan mutum ya ce in abu kaza ba haka ba ne kafir yake kuma ba hakan ba ne to ya zama kafirin fa shi ne fahuwa kama ƙala fa fahuwa shi kama kamar ƙala yadda ya faɗa ne to me ya faɗa ya ce shi kafiri ne ko mutum ya ce in ba haka yake ba Allah ya tsine masa albarka kai mutane da ganganci suke wallahi yanzu ko ko duk gaskiya ka ya kamata ka tsino kanka albarka ai duk gaskiya kama kanka suke in zaka rutsuwa ka sai in ba haka bane Allah ya tsine mai albarka kaka yi wannan kai rantsuwa wacce addini yadda da ita wallahi ko billahi ko tallahi in ya yadda yadda in yadda ba shikenan amma ba sai ka kangabo sai ka kangabo kanka tsino na Allah ba ba za ka iya daukar tsino na Allah ba wallahi eh tsino na Allah ta fi karfin kanka ba za ka iya daukar ta ba to wannan rantsuwar ma kwata-kwata addinin musulunci baya son ta yadda da ita ba a kauce mata ba ta da wani amfani to idan mutum ya ce shi kafiri ne ko ba nasari ne ko ba majuse ne a kan ƙarya ya sani annabi ya ce to ya zama haka wannan hadisi yan uwa bukhari da muslim suka fitar da shi abu na 23 hibdul lisani an sabbid diki kiyaye harshe game da zagin zakara eh zakara dai wannan zakara da ake yankawa a ciki annabi hana arka zagin sa saboda yana da amfani qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce la tasubbu dika kada ku rinka zagin zakara fa innahu yuqidu lis-salati saboda zakara yana da amfani yana tashin mutane su yi sallah saboda wannan amfani da annabi tuka da zage shi sallallahu alaihi wa sallam shine malamai suka ce in dai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi zai ce kada zagi zakara saboda amfanin sa to ya kuma mutumin da yake ya fi zakara amfani yan uwan fahimci wannan da ke ko ya kuma mutumin da ya fi zakara amfani e musamman musamman ma malamai na addini da suke karantar da addini kaga da malaman addini da zakara da Allah wanne wanne ne fa amfani baba malamai sun fa amfani to annabi ya ce kakka zagi zakara saboda yana tashin kai sallah shi wannan malamin ma gaba ɗaya sallah zai koya maka gaba ɗaya ba tashin ka zai kai sallah ba to amma da abin hada da abin hada mutu ya haɗu mutanenmu da malamai musamman batun siyasa sai kaji ana ta zagin malamai ana ta dora malamai a shar ana ta aibata su ana sa musu kan jaki da sauransu wannan duk ba daidai bane yan uwa eh matsala ce duk al'umma da ta fara zagin malaman ta wallahi ta dauko hanyar lalacewa wallahi yan uwa ne mana rantsuwa duk al'ummar da ta dauko zagin malamai wallahi ta dauko hanyar lalacewa tabbas malami yana da daraja hatta a wajen mahaliccinsa yana da daraja Allah madaukakin sarki yana girma malami to addinin musulunci kwata kwata ma bai yarda da abin da ake kira zagi ba zagi ba daidai bane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya daga cikin ɗabi'unsa kwata kwata zagi babu so da ka duk mutumin da kaje yana yawan zage zage da sauransu ko ma wa yake zagi to wannan ya sauɗe ne daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gari ya dawo saboda haka annabi kira da aminci tsara tabbata a garshe ce kada ku zagi zakara saboda yana zagi yana tashin mutane a yi sallah wannan hadisi abu dawud ya fitar da shi da ibn hibban imam al-bazzar hadisin hasan ne idan aka tattara shawahid nasa haka nan imam an-nawawi ya inganta shi a cikin sanadin da abu dawud ya fitar da hadisin da shi abu na 24 hibdul lisani an sabbid dahari kiyaye harshe game da zagin zamani zamani shi ma wannan ba daidai ba ne e zamani allah maɗaukakin sarki yake halittar zamani saboda haka duk abin da ke cikin zamani shi zamanin allah maɗaukakin sarki ya samar da shi in kaga zamani ya zo da wani sabon abu to ba zamanin ba ne mutanen zamanin ne amma shi zamani da na da da na yanzu yadda ka gan shi haka yake duka yadda allah maɗaukakin sarki ya halicci zamani shekara dubu da suka wuce haka Allah maɗaukin sarki ya halicci zamani yanzu safiyar shekara dubu safiyar yanzu ce ranar waccan shekarar ranar yanzu ce yammanta yamma wani lokacin ne haka dare bai bambanci shi ne bambancin mutanen lokacin kawai shi ne bambancin kawai saboda haka ba a zagin zamani ko a zagi lokaci malai minan nasi daga cikin mutane mai yasubbul ayyama akwai wanda yake zagin kwanaki wasu kwanaki da ba su zo masa da abin da yake bukata ba sai zage su fa ya ƙunu sai ce haza yawmu kaza wa kaza ai wannan ranar ta kaza da sai ya faɗi magana mara daɗi akan kazar akan ranar saboda ta zo masa ba da abin da yake so ba ya subbuhu aw ya subbu zaman sai zagi wannan ranar ko kuma ya zagi zamani ma gaba ɗaya wa haza kulluhu manhiyun an malaci dukkanin waɗannan abubuwan shari'a ta hana su li'annahu i'tiradun ala qada'illahi wa qadrihi saboda yin hakan kokarin fito na fito ne da abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara kuma ya hukunta saboda kamar yadda na faɗa shi zamanin Allah madaukakin sarki yake kawo shi idan ka zage shi kaga ba laifin sa bane kana i'tiradin kana i'tiradin wanda ya kawo shi ba shi zamanin batun da zamani baya kawo kansa da kansa kuma yadda za mu zo mu ji li'an Allah huwa alladhi yuqallibu al-layla wan-nahar saboda Allah madaukakin sarki shi yake jujjuya dare ya kuma juya rana ana cikin dare yanzu a cikin dare muka fita daga shi yanzu yanzu nan sai muka shiga rana yanzu yanzu lokacin rana ne don wannan hasken da muke gani hasken rana ce take bullowa kafin kuma ta taso ta haske sosai to muna cikin rana kuma sai kaga rana tana tafiya sai dare ya zo duk wannan aikin waye aikin Allah ne subhanahu wataala aikin Allah ne subhanahu wataala ya tsalubuhu hafifan wash-shamsu wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri ala lahu al-khalq wal-amru tabarakallahu rabbul alamin malaiti an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala haqiqa annabi ira da aminci sar tabbata a gare shi ce qala ta'ala Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin wannan hadisi qudsi yace yasubbu banu adama dahara ya ce ɗan adam fa suna zagin zamani suna zagin lokaci in aka ce zamani ya shafi lokaci gaba ɗaya ya shafi wani ɓangare kuma da lokaci misali lokacin sallar azhar safiya yamma dare wasu kwanaki duk idan ka zage su idan ka zage su ko ka faɗo ta bakan magana akan su ta ta shafi mai zagin zamani gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya ce ɗan adam fa yakan buɗi baki zagi zamani wa ana dahu kuma ni ne zamani ma'ana ni nake kawo zamanin subhanahu wata'ala biyadi al-layl wan nahar a hannuna inji Allah madaukakin sarki da daren da ranar suke wa fi riwayatin wata riwaya ma cewa sai uqallibu laylahu uqallibu laylahu wa naharahu ni nake juna nake juya yinin zamanin da kuma daren sa da dare da yini da Allah yake juya shi daga wannan ya koma wancan daga wancan ya koma wannan sai Allah madaukakin sarki ce wa idza shi'itu idan naso na ga dama qabattuhu ko qabattuhuma sai na rike su ma'ana sai na rike daren sai a yi tayin rana kawai ko kuma rike rana sai a yi tayin dare idan Allah madaukakin sarki haka akwai wanda ya sai ce ya abin yake kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-laila sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah yatikum bi bidiya afala tasma'una kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكن فيه أفلا تبصرون haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yace idan Allah madaukakin sarki ya sanya muku dare sarmada tutur har abada 24 hours da dare ake ta yi man ilahun ghairullah wanda Allah ne wanda ba Allah madaukakin sarki da muke bautatawa ba ya atikum bibiya zai zo zo muku da hasken rana ku ganta waye isa Allah ya ce afala tasma'una shin ba za ku rinka saurari ba saurari na ji da bi sannan idan Allah maɗaukin sarki ya ga dama ya sanya muku yini ya kasance shi ma sarmadan har abada 24 hours yini ne kawai man ilahun ghairullah wannan ubangiji ne wanda ba Allah ba da muke mutata ya atikum bilailin zai iya zuwa ya zo muku da dare taskunu lafi da za ku huta a cikin sa da kaga babu hutu ba kenan kullun ana cikin sha'ani kenan eh to ba ba dare dare daman waje alal laila ne libasa Allah ya sanya mana dare zama to tufafin da zamu huta a cikin sa da dare yayi sai ka ji duk abin da kake hankalinka ya dawo ka samu lokaci kuma ka huta saboda da rana Allah madaukakin sarki da alal nahara ma'asha yini shine lokacin rayuwa mutum yayi nan mutum yayi can ka je ka nemi halak ɗinka ka je ka aiki ka tafi kasuwa kai kodago sai kaga kana yi a cikin karsashi amma idan dare kuma sai ka ji hutawa kake sanyi haka Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwar to idan kuma Allah madaukakin sarki rike daren dan rana ce fa sai ga babu lokacin walwala kenan babu lokacin hutawa idan kuma Allah ya rike ranar ya kasance duk dare ne fa sai ga kuma babu lokacin babu lokacin da mutum zai fita ya abin nan yanzu a cikin kasashen duniya yan uwa akwai kasar da wasu adadin kwanaki duk dare ake yi a yanzu haka akwai wannan kasa wani adadin kwanaki za a yi musu dare duka idan kuma abin ya juya sai a musu rana gaba daya sai zuwa la a duniya yan uwa akwai kasar da ake akwai kasar da Allah madaukakin sarki ya kai sanya ta to kaga su kuma su ce me haka al'abarin su yake ko kuma ka samu daren su yafi tsayi sosai akan rana ko kuma ranar ta fi tsayi sosai akan dare to duk abin da Allah madaukakin sarki saboda haka zamani na Allah subhanahu wata'ala ne shi yake juya shi yadda ya ga dama saboda haka ba a zagin zamani zamanin ka zagi zamani kamar abin yana kuma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ne tunda ya ce alad daharu zamanin ni ne shi saboda ni nake juya shi subhanahu wa ta'ala wannan hadisai guda biyu dukkaninsu bukhari da muslim ne suka fitar da su da wanda aka kawo na farko da wanda ya ce wa fi riwayatin da hadisan bukhari da muslim ne abu na 25 hibdul lisani an sabbir rihi kiyaye harshe game da zagin iska yan uwa ba a zagin iska idan iska ta taso ko guguwa ta baɗe ka ko ta shigan ma'ido ko ta yaye maka kwano ko ta yi maka ɓarna kada ka zagi iska sai ka ce Allah ya tsine wa kaza da kaza haka a ba a zagin iska shi ma shi ma an ka zagi iska ɗan uwa kayi sabo eh ba a yi barka da abin da zaka ce idan kaga iska ta taso an ubayy bin ka'ab bin radiyallahu anhu an karbo daga sahabi ubayy dan ka'ab Allah ya kara masa yarda أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة أن إرادة أمنتي سأرى تبت أغريشتي لا تصب الريح كدا كزاجي إسكا كدا كرن كزاجي إسكا فإن رأيتم ما تكرهون إذن كوكا أبن دباك واسو دقا تكين إسكا ما أنا إرن قوة تكي زوا ونلوك تيدا برنا كوكا أنت تاتاسو تو faƙulu sai annabi ya koya mana abin da za mu faɗa Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu daga abin da yake cikin ta na rashinsa sai ka ce Allahumma inna nas'aluka ya ubangiji muna roƙanka khaira hadhihi riha alkhairin da ke cikin wannan iska wa khaira ma fiha da kuma dukkanin alkhairin da ke cikin ta muna roƙonka alkhairin ta da kuma alkhairin da ke cikin ta wa khaira ma umirat bihi da kuma alkhairin da aka umarce aka umarce ta da shi wa na'udhu bika muna kuma neman tsarin ka ya ubangiji min sharri hadhihi rih daga sharrin wannan iska wa sharri ma fiha da kuma sharrin da ke cikin wannan iska wa sharri ma umirat bihi da sharrin da aka umarce ta da shi an kai wannan to insha Allah ta'ala Allah subhanahu wata'ala sai ya tsare maka lafiyarka ya tsare maka dukiyarka daga iska mai daga daga guguwar da ta yi maka illa insha Allah ta'ala kaga addu'a ba ta da tsayi ba kuma da tawala sai ka je ka haddace duk lokacin da kaga iska sai ka karanta ta Allahumma inni as'aluka khayra hadhihi ar-rih wa khayra ma fiha wa khayra ma umirat bihi wa a'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bihi shikenan shikenan abin da ya kamata musulmi yake kenan wannan hadisi yan uwa Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin kitabul fitan nasa imam ahmad a cikin musnad hadisi ne ingantacce wa an abi hurairah radiyallahu anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo hadisi daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace daga manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace ar-rihu min rauhillahi ita iska da kuke gani min rauhillahi daga rahmar Allah madaukakin sarki take asali sunan daga rahamar Allah madaukakin sarki yake ta'ati bir rahmati ita iska wani lokaci ta kan zo da rahama Allah madaukakin sarki kan aiko ya turo da iska ta rahama eh shine lokacin da za a yi ruwan sama kaga iska tana kadawa ko iska mai ce wannan ta rahama ce tunda ruwan sama ne da suka ruwan sama menene rahama ne rahama ne wa ta'ati bil azab wani lokaci kuma sai ta zo da azaba dan akwai al'ummar da Allah ya halakar da su ne me da iska wa amma samudu fahuluku birihin sarsarin atiya sakharaha alaihim saba layalin wa samaniyati ayyamin kun ga akwai al'umma ka cokan da iska aka halakar da su haka Allah madaukakin sarki komai na Allah madaukakin sarki an wanda ka sani wanda kake ganin imani wallahi Allah zai iya maka azaba a cikin sa komai babu wani abu da kake gani ba rundunar Allah bace komai daga gani rundunar Allah ce komai da ka gani hatta dukiyarka da kake gani taka ce kai ka mallake ta ce da kai da ita wallahi rundunar Allah ce Allah ya ga dama sai ya dandana maka azaba da dukiyarka komai naka da ƴaƴanka da matanka da komai naka wanda kake gani na kusa da kai ne ruwa da zaka sha iska da zaka shaka duk wannan rundunar Allah ce shi sa kawai ka ba Allah sai ka zauna lafiya eh ka ba Allah kawai ka zauna lafiya Allah madaukakin sarki ba mu ikon bin sa amin fa'iza ra'aitumuha annabi ya ce idan kuka ga iska falata subuha kada ku rinka zaginta wasallallaha khairaha ku roki Allah madaukakin sarki alkhairinta wasta'izu billahi min sharriha ku nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga sharrinta rawahu abu dawuda ibn maja imam an-nawawi yace isnadin sa hasan ne malai yace rawqullah abinda ake nufi da rawqullah aibin rahmatillahi ana nufin daga rahamar Allah madaukakin sarki iska take qalahu an-nawawi wannan haka imamu an-nawawi ya fassara ar-ruh qala ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala babban malami imamu shafi'i muhammad ibn idris ash-shafi'i alaihi rahmatullah yace la yanbaghi li ahadin baya kamata ga wani ayya subbar riha idza ji iska fa innaha khalqul fa innaha khalqul lillahi saboda ita iska halitta ce ga Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya halice ta muti'un kuma mai biyayya ce gare shi sai abinda Allah madaukakin sarki ya ce tayi za ta yi abinda ya sama shafi ya faɗa haka shine saboda ka gane cewa idan ka roki Allah alkhairin ta tunda shi yake bata umarni sai ya umarce ta zo maka da alkhairi idan ka bin Allah madaukakin sarki kuma Allah madaukakin sarki zai umarce ta zo maka da sharri halitta ce daga cikin halittunsa yadda ka ga mala'iku Allah madaukakin sarki yakan turo su zo su zartar da wani umarni daga cikin umarnin Allah to haka Allah madaukakin sarki yakan ba iska umarni ta yi abin da Allah madaukakin sarki yake so Imam Shafi'i a yace wa jundun min ajnadihi kuma ita iska da kake gani runduna ce daga cikin rundunar Allah subhanahu wata'ala yaj'aluha rahmatan yakan sanya ta wani lokaci ta zamto rahama wa niqmatan niqmatan wani lokaci kuma ta zamto azaba shine niqima kishiyar rahama kenan idza sha idan Allah madaukakin sarki ya ga dama ya so shi sa za ku ga su samudawa lokacin da suka ga iska ai murna suka rinka yi falamma ra'awhu aridan falamma ra'awhu hadha aridun mumtiruna lokacin da suka ga hadariya ta so sai suka rinka cewa ai wannan iska ce da ta zo ai mana ruwa sai Allah madaukakin sarki ce bal huwa masta ajaltum bihi rihum fiha azabun alim Allah ya ce a'a ba abin da kuke tsammani bane ba iska ce da Allah madaukakin sarki yake kawwanar da ruwan sama ta hanyar ta ku samu ruwa mai albarka ba a'a wannan abin da kuke nema a gaggauto muku da shi ne na azaba kuke cewa ai muku azaba ba ba kuke cewa da annabin Allah idan akwai azabar da za a yi muku ai muku ba to wannan abin da kuke nema a gaggauto muku da shi ne rihun iska ce fiha azabun alim a cikin ta akwai azaba mai radadi Allah ya ce tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha ita wannan iska idan ta zo za ta lalata za ta dagargaza komai amma da umarnin ubangijinta fa asbahu la yura illa masakinuhu shikenan shi aka waiga babu abin da ake gani sai gidajen su Allah madaukakin sarki ya lalata komai ta kashe su gaba ɗaya da dukiyoyi iska kenan to iska halitta ce daga cikin halittun Allah Allah madaukakin sarki ke bata umarni ta abin da ya ga dama saboda haka idan ka ganta ta taso duk karfin ta kada ka zage ta kada ka faɗi bagan magana a kanta ka yi addu'a Allah ya baka alkhairin da ke cikinta kuma ya tsarka daga shirin da ke cikinta idan ka yaka sai Allah mafakin sarki ya baka Allah subhanahu wata'ala ya samu dace sai mu dakata anan insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi gaba ta goma sha shida ta ishirin da shida kiyaye harshe daga zagin zazzabi wannan yana tambaya ce assalamu alaikum barka da wannan lokaci alan na so a yi bayani akan faɗin wani malami da ke cewa durƙuso haram ne kuma shin ko da durƙuso wanda za ka yi wajen gaishe da iyaye shi ma ya haramta ne ya haramta kenan sannan kuma don allah ina so a yi min bayani akan sallar istikhara kuma ya ake kuma shin mutum zai iya sakawa a yi mashi ko dai ya abin yake ya ce assalamu alaikum rahmatullahi to bayanin durkuso kamar yadda ya faɗa hadisi ya tabbata mun karanta shi ma a cikin rajin salihina daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wani mutum ya zo zan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ya rasu Allah idan zan gaishe ka zan durkusa maka ne annabi ce a'a zan maka kaza ne annabi ya ce a'a duk abubuwan da ya faɗa har yace ya rasulullah zan maka sujjada ne sai annabi ya ce a'a idan da zan umarci wani ya wani sujjada da zan umarci mace ce ta yi mijinta sujjada yace to amma haƙin Allah ne ba wanda yake wani sujjada ba wanda ba a kowa sujjada cewa sai Allah madaukakin sarki to a cikin abubuwan da ya faɗa yace da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai durƙusa masa annabi ya ce a'a so da haka daga nan malami suke cewa ashe in za a gaishe da mutum za a gaisa da shi ba a durƙusa masa wannan hadisi ne na annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi saboda haka lokacin da zaka zaka gaishe da mutum in dai gaisuwa ce na sallama assalamu alaikum warahmatullah to idan ka durkusa kai abin da ba daidai ba eh kai abin da ba daidai ba sai dai da yawa daga cikin malami suna cewa al'ada tana da tasiri kwarai da gaske wajen kiyaye abin da yake na mutuntaka abin da nake nufi a nan wajen shine ba wai kai durkusan ba a'a idan ka zo ka samu babban mutum wanda yake mahaifinka ne ko sa'an mahaifinka ko malaminka ko wanda yake ya girme ka sosai in ka zo inda yake sai ka in a zaune yake sai ka zauna in a tsaye yake sai ka za'a tsaye sai ku gaisa a tsaye idan kuma a zaune yake sai ka zauna ba ana nufi ka zo kusa da shi inda yake kuma ka zo ka tsaya masa kiriri ba wannan kaga mu a al'adance a hausance wannan rashin kunya ne ba haka bane rashin kunya ne amma idan mutum yana zaune sai ka zo ka zauna yawwa a kusa da shi sai ku gaisa idan yana tsaye kuma sai ka koma gefe ka tsaya sai ku gaisa amma lokacin da yake tsaye sai ka zo sai ka durkusa a gaban sai ka gaishe shi to wannan shine abin da shari'a ta hana shine abin da shari'a ta hana amma yanzu misali da a ce mutum ba gaisuwa ba ce kawai ba gaisuwa ba ce babba zai kira ku sai ka zo ka durkusa a gaban sa ba gaishe shi kai ba wannan babu komai a ciki ba gaisuwa ba ba gaisuwa ba ana bayani akan gaisuwa a cikin hadisi shi ya kira ka ne dan wata bukata ta sa saboda a koda yaushe a rinka lura da abin da yake na al'adar mutane wanda bata saba addini ba duk inda al'ada ta saba addini aje al'ada ake yi amma idan al'ada bata ci karo da addini ba to babu laifi babu laifi yanzu zan ba ku misali malam bahaushe a cikin al'adarsa zaka ga idan aka tsakanin karami da babba to za ka ga ƙarami yake fara gaishe da babba sannan idan babba ya fahimci abin yadda yake in ya gada masu yi kowa ƙarami hannu sai su gaisa amma yanzu misali a ce ƙaramin yaro kawai sa haɗe da babba sai miƙa babban mutum hannu wanda sa'an baban sani babban zai gaya mai rashin kunya wannan al'ada ce ta malam bahaushe eh saboda ina faɗa wannan ne saboda wasu samari yan zafin kai mutum ya je dan fara karanta alari da haɗe da ta baban sai ga assalamu alaikum ya miƙa masa hannuwa ita gaisuwa ita gaisuwa ta miƙa hannu wannan sallama ita ce dole ne wajibi ce amma idan ka fahimci al'adar mutum shi in kai mai wannan kamar rashin kunya ce to sai kai masa sallama ku gaisa idan shi ya miƙo maka hannu sai ka miƙa masa hannu ku gaisa ina fatan fahimta yau idan kuma ba shi ya miƙa maka hannu ba shikenan ita a gaisa din a wannan lokacin ba dole bane saboda a kiyaye mutunta juna al'adar malam bahaushe aka take saboda ka al'ada tana da tasiri kwarai da gaske wajen kiyaye abubuwa saboda ka irin waɗannan abokan mutane su rinka ɗaukar sa da zafi a cewa mahaifi na ne ni tunda na fahimci addini bazan zo bazan zo irin na masa bazan zo kusa masa ba abinda ake nufi a gaisuwa shine abinda aka hana amma yanzu mahaifin kana tsaya kira ka kawai sai ka zo ka za a yi akan sa haka ba daidai bane babu laifin ka zo ka zo kusa tunda ba gaisuwa bace a lokacin ba gaisuwa ba ce Allah maɗaukin sarki ya samu dace sannan tambayi ta bi istikhara abinda ake nufi da istikhara shine neman zaɓin Allah maɗaukakin sarki idan za ka yi wani abin da yake ka kasa tantance daidansa da rashin daidansa kaza daidai ne kaza ba daidai bane shine abinda ake istikhara akan sa duk abinda ka tantance kaza daidai ne to ba sai ka istikhara akan sa amma abin da ka kasa tantance wanne ne yafi akan akan wancan to sai ka istikhara sai ka nemi zaɓin Allah maɗaukakin sarki duk wanda ya nemi zaɓin Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki zai zaɓa masa abin da ya fi alkhairi a rayuwarsa to sai mutum ya alula ya sallah raka a biyu a lokacin da ake sallar nafila ya karanta abin da ya sauka na alƙur'ani ba a keɓance wasu ayoyi da surori za a karanta ba duk abin da ya sauka sai ka karanta sannan sai mutum ya ya karanta addu'a ita istikhara din Allahumma inni astakhiruka بعلمك هو واستقدرك بقدرتك فانك تعلم ولا اعلم وانك هكذا واقدر ولا تقدر وتقدر ولا اقدر انك علام الغيب زوا قرشي تانا اتكين سنن مسلم idan ka duba idan ka duba zaka ganta sai ka dauka ko da littafin sai ka dauka ba sai kai da ka ba tunda a lokacin ka gama sallah ba a cikin sallah kake ba sai ka dauki littafin ka sai ka duba kana karantawa a ciki akwai inda aka rubuta Allahumma Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra ko khairan li to wannan wajen hadha al-amr din sai ka tsiri hadha al-amr sai ka sa bukatarka Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha hadha az-zawaj ko hadha nikah wannan auren da zai ko hadha tijara wannan kasuwancin duk abin da kake so sai ka sa a wajen khairul li alkhairi ne a gare ni addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na Allah ka yassare mun shi ka kuma sauƙaƙe mun shi haka har zuwa ƙarshe babu laifi ka yi sau ɗaya ka yi sau biyu ka yi sau uku ka maimaita sa wani adadin da kake gani ya yi maka idan kai haka insha Allah ta'ala Allah zai ɗora ka akan abin da yake shine daidai shine istikhara ai uwa kamar yadda kuma na sha faɗa shine ba wai lalle ne mutum ya ji cewa kuma ya fi son abu kaza ba ba lalle ba suna cewa ai idan mutum ya ce ya ji kawai ainihin cikin safa kaka ta zuwa kaza a'a ba haka bane in kana son abu in kana son abu canza wata daga cikin zuciyarka da wahala ba haka bane yanzu misali kana misali zan baku shine kana so ka shiga wani kasuwanci ko kana so ka aure wata mace kana so ka aure wata yarinya zuciyarka tana santa sai kai istikhara to sai Allah madaukakin sarki ya bullo maka da wata hanyar da auren zai faso kana santa kana santa amma sai Allah madaukakin sarki hana ka auren ta sai a ce an fasa auren sai ka je ka aure wata saboda Allah madaukakin sarki ya san wannan ba alkhairi bane sai ya canza maka da wacce ina fata an fara an gane shine istikhara din ka nemi zaben Allah Allah Allah ya canza maka ba wai dole ne ka ji kare da san wannan ba yanzu za a kana san mace kawai lokaci guda ka ji kare da san ta ba abin da ta maka kuma ai da wahala ko amma istikarin shine sai Allah ya juyar da al'amarin sai kaga abin ya fasu ko kasuwancin naka Allah ya kullo maka da wata hanya ya yiwa sai Allah ya canza maka da wani kasuwancin to wannan ba alkhairi bane wancan din shine alkhairi sannan ba a yi wa kowa istikhara shine tambayar ta biyu duk wanda ya ce maka istikhara dan dan fara wallahi ba a yi wa kowa istikhara eh annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi yafi kowa imani shi yafi kowa tsarki shi yafi kowa kusanci da Allah madaukakin sarki wannan akwai shakka akan wani abun guda uku to tunda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya aiko shi rayuwarsa ta Makka da Madina baka taba ji inda wani sahabi ya ce annabi ya masa istikhara ba idan da a ce istikhara wani yayi wani addini ne wallahi a wajen manzon Allah ya kamata mu fara gani sallallahu alaihi wasallam amma shi da kansa ya koya musu Abdullahi da musulun ke cewa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yana koya mana istikhara kamar yadda yake koya mana sura alqur'ani yu'allimuna al-istikhara kama yu'allimuna as-sura min al-qur'an ya annabi yake koya musu sura alqur'ani yadda muke koyar da karatun alqur'ani a zauna ana karanta haka annabi yake koyar da su istikhara idan da a ce istikhara wani yana wani annabi zai buƙaci ya koya musu kowa sai kawo annabi masa dan kowa ya san annabi ya fi shi tsarki a cikin sabai kowa ya san haka kowa ya san annabi gaba yake da shi a imani da takawa da tsoron Allah sai kai wa annabi maka dama idan zaka yi ba wani malami zaka yi ba to akwai malamin da yake annabi ne to sabai basu kawo musu ba kuma shi bai ce ku zo muku ba saboda Allah yanzu wani sai fito ce wai wai addini kuma zai maka istikara to ya za a yi ya maka istikara kawai zai na so ya damfare ka ne ko kuma boka ne kawai shi ne kawai ko boka ne yana so ya maka bokanci ko kuma dan damfara ne yana so ya karbi kudinka inda ya kare ya goya ma kai kai mana ba ya huta shi da kai ba tunda bukatun ka ai ba iya wannan bane ko yanzu idan wata bukata ta karata shi ba sai ka ƙara dawowa wajen sa amma idan ya koya maka sau ɗaya ka koya ba shikenan ba ka gama shikenan so da ka ba ba a yi wa wani istikhara ya ba wannan ba daidai bane duk wanda yake da bukata shi yake da bukatar sai je ne mai ta wajen Allah madaukakin sarki istikhara tsakaninsa da Allah idan ka istikhara kuma sai ka nemi shawara sai ka samu mutanen kirki yan uwanka nagari wanda suka san halayyar da za ka shiga ciki misali in ɓangaren kasuwanci ne ka samu ‘yan uwanka da suka san kasuwanci suka nemi shawararsu in ɓangaren auratayya ne ka samu wanda suka san harkar suka nemi shawararsu komai ana neman shawara ne a gwajin ma'abutansa fasa alu ala zikiri in kuntum la ta'lamuna to duk wanda ya istikara ya shawara insha Allah ta'ala ya dogara ga Allah al'amarinsa ba zai ɓaci ba al'amarinsa ba zai ɓaci ba haka Allah madaukakin sarki ya faɗa واستغفر وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله to wadannan abubuwan guda uku shawara istikhara dogaro ga Allah duk abin da zaka in kai wadannan abubuwan insha Allah ta'ala Allah barka zai zo maka da haske Allah ya saka mana al'amuran Allah maka kai sarki samu da wa alaikum na'am kamar yaya zai baka hannu kuma da eh eh idan ya baka sai ka bashi in ya baka kai ma sai ka bashi ba matsala amma ina nuna maka wasu daga cikin malama in ya baka kuma ka bashi kai rashin kunya ba wasu wasu wasu haka suke wani in ya miƙo ma hannu kuma ka miƙa masa kai rashin kunya shi sai ga sai ga dan haka ake ba da shi haka ba miƙa shi ake gaba yawwa yawwa haka ake za ka ga in hannu mutum zai maka ai mutum zai maka a mutum daga sama wajen kirji sai ya rinka maka assalamu alaikum assalamu alaikum ba laifi in kai haka ya ba laifi amma dai abinda nake nunawa shine a da abinda kasancewa zai bata mu'amala ku tsakaninka da wani wanda yake sama da kai to a kiyaye shi a kiyaye shi inda ba addini bane a kiyaye shi kawai eh in abu ne na wajibi to wannan babu babu mujamala tsakaninka da kowa eh dole kawai za a yi shi amma abu ne da aka ce mustahabi ne ko abin da ya kamata haka to a saboda shi bata tsakanin mutane bata mu'amala haramun ne tsakanin mutum da mutum amma kamar musabaha sunna ce mai ƙarfi abu ne mai kyau amma bai kai wajibi ba Allah ya samu da shi nan walaikum assalam akwai sauki da ake game da kamar rantsuwa da ake a Qur'ani kamar kotu ko kuma majalisa na misali mutum ya je wanka ko ya dace Qur'ani ne karba wannan akwai ya bayani to yace kamar rantsuwa da ake a kotu galibi za ku ga mutum sai ya je ko yayi wanka ko yayi ya alula sannan ya rataya alqur'ani a cikin rantsi da shi kamar yadda na faɗa a baya wannan duk ana yi ne domin tsorata mutum ana yi ne don ka fahimci mahimmancin abin da za ka yi don galibi a ƙasa hausa za ku ga an canfa cewa duk wanda ya rantsi da alkurani akan ƙarya sai ya mutu da abin da aka canfa kenan to shi sa sai a tsorata mutum sai a ce sai ya je wanka sai ya alula sai an rataya masa alqur'ani sai ya rantsa idan ya rantsa wannan kuma duk kotu sai a ruɗe da kabar duk dan a tsorata shi ya fahimci abin da ya mai girma ne amma idan mutum zai rantsuwa duk rantsuwar da Allah ya ce a alqur'ani babu buƙatar sai karatu alqur'ani babu buƙatar sai kai alula babu buƙatar sai kai wanka babu wannan a cikin alqur'ani ko hadisi ina ba ta fahimta babu amma duk suna yi ne kawai wannan domin mutum ya fahimci muhimmancin abin da zai yanzu idan da rantsuwa ta tashi a cikin kotu alƙali zai ce kawai za ka yi rantsuwa da Allah akan abu kaza zai ce eh to shi kenan bismillah rantsi kawai ya rantsuwarsa shi kenan an gama rantsuwa ta yi to amma sai kaza sai a ce sai mutum ya je alwala sai kaza sai kaza duk wani ana yi ne saboda dai mutum ya fahimci muhimmancin abin da zai kuma galibi za ka ga wani idan ya ga an masa haka sai ya ci shi ba zai ba idan ya ga ya je alwalan nan yayi wanka aka rata masa ba na ce rantsi sai ce wallahi shi ba zai rantsi ba ka ga ba shi da gaskiya kenan ko yawwa wani sai ce aiko kana da gaskiya ba a rantsuwa da alƙur'ani a'a ba da alƙur'ani ake rantsuwa ba alƙur'ani ai da Allah ake rantsuwa ko eh da Allah ake rantsuwa sai dai zaka wani lokaci ana cewa idan ba haka bane alƙur'ani ya ci ni alƙur'ani yana cin mutum ne yawwa ina tambaya alƙur'ani yana cin mutum ne alƙur'ani ba ya cin mutum ba ya cin mutum amma dai duk wasu abubuwa ne da ake idan me zan ce intimidation ne kawai ya dan tsoratar da mutum kawai a abin na ɗin shi Allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi